أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai taron albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwar Buba Shango a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyar littafin da muke a wannan masallaci kitabu tauhid na babban malami a sheik al'allama muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke karantawa cikin wannan masallaci a dukkan zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai mana yinin lahadi daren litinin wanda hakan ya yi daidai da goma sha biyu ga watan bakwai na musulunci watan rajaf hijira yau na da shekara 1446 daidai da goma sha biyu ga watan ɗaya na shekarar miladiya 2025 idan masu biyu ba su manta ba a darasinmu da ya gabata mala yana mana magana game da babu anna ba'd hadhihi al-umma ta'budu al-awthan babun da yake magana cewa ansu daga cikin 'ya'yan wannan al'umma za a wayi gari suna bautawa gumaka za a wayi gari suna bauta mawa gumaka to haka mala ya yi unwanin wannan babi mun karanta babin duka har mun shigo masa'il mun karanta matsala ɗaya biyu uku har zuwa matsala mai namba ta biyar a yau ɗin insha Allah za mu tashi a matsala mai namba ta shida a wannan littafi mai albarka kitabu tauhid kuma karatun yana fejin littafi na 46 feji na 46 a wannan a nan karatun yake za mu tashi a sadisa ma'ana al-mas'alatu sadisa ke matsala mai namba na shida a shi wancan babi da muka faɗe cewa babu annab ba'dha hadhihi al-umma ta abudul awsan muna cikin babin bambuta ba maliki cewa as-sadisa matsala mai namba na shida wa hiya al-maqsuda bi tarjama shine abinda ake nufi da tarjama ma'ana fassara nassin ko fassara dunkulallen saƙon da ya zo daga Allah amma fassarar da za ka gane a matsoma da ma'anar kusa an na haza labudda an yi wujar fi hadihil umma cewa a wayi gari wa'ansu daga cikin wannan al'umma ɗin suna bauta wa gumaka to labudda wannan ba maka wasu ya faru ya ma faru ɗin sai dai karatu ya bi ta kan labarin amma labudda an na haza an na yi a labudda an yi wujad fi hazi al'umma ba makawa sai an sami irin waɗannan cikin wannan al'umma kama ta ƙarara fi hadisi abi sa'id fi jumu'in kathira kamar yadda abin ya tabbata cikin hadisin abba sa'id allah ya ƙara yadda da shi a jimu kasira abin zai shafi gamayyar mutane masu yawa hadisin abba sa'id shine wancan na baya da yake cewa a wannan al'umma za ta bi da tattabi annan sunana man kana qablaku za ku bi taku taku irin na waɗanda suka gabace ku hazawal khuzza bil khuzza taku bayan taku sawu bayan sawu har ma'aiki yake cewa ko da ɗayansu zai fada cikin ramin damu to kuma ɗaya daga cikin gusu ya fada ramin damu ma'ana duk abin da suka yi sai kun kwaikwaye su duk abin da suka yi sai kun zamanto kuna bibiye su cikin abin da suka yi sai suke cewa al-yahudu wan nasara a ci wancan hadisi kenan sahabbai suke cewa yahudu da nasara ake nufi sai manzo Allah ke cewa man to in ba su ba su waye su a su ne kaga bin su iya iya kai mutun zuwa kafirci shi ne ke cewa wannan babu shakka sai ya faru ga wannan al'umma kamar yadda hakan ya tabbata cikin wancan hadisi na ba su yi dalakar da shi a asabiya matsala mai namba na bakwai at-tasrihu bi wuqiha magana ta fito fili kan faruwar haka ne magana ce a fili kan cewa hakan gata nan ihe ta faru ko tana faruwa a'ani ibadatul awsan abinda maliki ya nufi shine bautar gumaka fi hadhihi al-umma a wannan al'umma kuma fi jumu'in kathira a cikin gamayyar mutane masu yawa a cikin yawancin mutane za a samu irin waɗanda wannan azaldin zai hau kansu ya zama to kafarsu ta zame wajen zuwa wajen bokaye ko yadda da sihiri da tsafi ko bokanci ko abin da ya kama da wannan duka wannan iya ɗaukar ma'anar ibadul awsan iya ɗaukar ma'anar bautar gumaka ba wai sai sassaƙaƙƙun gumaka ba ko gumakan da zaka ke jin labaransu a Qur'ani ko a hadisi wanda za a sassaƙa su a ji a girke su ana musu dawafi a'a ba wai sai wannan ba sai wannan gumaka ɗin ba a'a hatta duk abin da za a bautawa ba Allah ba to iya ɗaukan ma'anar bautar gunki bautar wani Allah matukar za a bauta masa kuma shi abin bautar zai ji daɗi zai yadda da bautar da ake masa ana ganewa bauta da yarda da bautar a mai bautar wannan shine bautar gunki ko hada Allah da wani ana ganewa amma a bautawa wani kuma shi wani bai so a bauta masa ko bai yadda a bauta masa ba to shi wannan ba shi da laifi a gun Allah ka kamar annabi uzair an bauta masa amma bai so ba bai ba da umarni ba ba kuma da yadda sa kai ba annabi isa alaihi salam an bautata masa ba a san ransa ba bai so ba ba a yardarsa ba ko bai ba da umarni ba saboda ka bashi da laifi a gun Allah amma duk wanda za a bauta masa ya ƙi hanawa ya ƙi nuna fushinsa a kan abin da ake masa na haɗa shi da Allah to babu shakka shi ma wannan ya shiga cikin layin waɗanda Allah zai azabtar da su a gobe da kiyama matakar ya mutu bai tuba ba to shi ne ke cewa abin gaci nan fili ne bautar gumaka fi hadhihi al-umma fi jumu'in katira asalina mas'ala mai namba da takwas al-ajabul ujab abin mamaki da yake zama abin mamaki khuruju man yadda'in nubuwa mithl al-muqtar ma'a taklimihi bi shahadatayn wa tasrihi bi annahu min hadhihi al-umma abin mamaki cewa manzon Allah ya bada labari cewa za a samu dai dai dai dai har mutum 30 masu da'awar annabta a wannan al'umma bayan ya koma ga Allah mutum zai fito ya shaƙi girkinsa ya ga iya da mabiyaci shi ma annabi ne tun lokacin sai na abakar aka fara musulmatul kazzar wanda yi da'awar shi annabi aka yi ta fama da ƙarshe dai Allah ya ba su nasara aka yi shi da sauransu to haka abin ya dinga tafiya daga an shafi lokaci sai wani ya bulla ya ce shi ma annabi ne daga an samu wani lokaci sai wani ya sake bulla ya ce shi ma annabi ne akwai wani wanda ya kulle daga cikin wani al'umma da ce masa mukuta wanda ya zo ƙarshen lokacin sahabbai shi ma ya ce annabi ne ma'a taklimihi bi shahadatai kuma sai ya furta kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma ya ce shi annabi kaga duk wanda ya furta wannan kalmar in dai ya san fassararta da ma'anarta to ba yanda za a yi da'awar annabta a kansa an gane ko domin ya ce Allah ne kaɗai abin bauta annabi Muhammadu ko manzon Allah ne shi kuma wanda ya da'awar annabtar a ina Allah ya aiko shi da wani dalili babu ba inda zaka samu amma shine ma nace abin mamaki zai furuci da kalmar shahada amma kuma zai ke da'awar shi annabi wa tasrihi bi annahu min hadhihi al-umma kuma har ma yana faɗa da bakinsa ƙarara shi dan wannan al'umman ne amma kuma gashi iya da'awar annabta wa annar rasul haqqun har ma yace manzon Allah gaskiya ne wa annal qur'ana haqqun kuma yace alqur'ani gaskiya ne wa fihi anna muhammadan katimun nabiyina kuma alqur'ani akwai ayat da take nuna cewa annabi muhammadu cikamakin annabawa ne ana ganewa kaga duk wanda ya imani da alkur'ani to ba yanda za a yi ka same shi ce shi annabi ne ba zai yi ba ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa kataman nabiyina manzon Allah cikamakin annabawa ne daga shi babu annabi yasa ma ke cewa la nabiyya ba'd la nabiyya ba'd babu annabi bayana babu manzo bayana shine manzon ƙarshe daga shi Allah ya rufe annabta gaba ɗaya daga shi Allah ya rufe saukar saƙo daga sama na ayi ko kar'ayi daga shi Allah ya rufe saukan shari'a samawiyya daga shi aka rufe ana fahimta wanda ya yarda da Qur'ani littafi ne sauƙaƙe daga Allah kuma ya fahimci alƙur'anin aito abin mamaki ne da dawar annabta abin mamaki to gashi nan ya ce alƙur'ani gaskiya ne kuma alƙur'anin gashi nan akwai faɗin cewa annabi muhammadu cika makin annabawa ne wa ma'a haza ya duku fi haza kulla ma'a shahadatul wadhiha ma'a tanadul wadhih ya shaida da wannan duka amma kuma ga tifka da warwara nan a cikin al'amarin sa shine at-tabad at-tabad al-wadhih shine tifka da warwara a fili ya ce alƙur'ani gaskiya ne amma kuma a zuciyarsa ya karanta alkur'ani dan duk wanda ya da'awar annabta to ya karanta alkur'ani duk wanda yace shi annabi ne bayan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to babu shakka ya karanta alkur'ani domin Allah ya ce annabi Muhammadu ne cikamakin annabawa kai kuma ka ce ba shi bane ka kafa alkur'ani ya faɗa kai kawar ne wa qad kharaja al-muqtar fi akhir asri sahaba malici shi wancan muqtar da yake buga misali a kansa ya bayyana ko ya fito da wannan da'awar ƙarshen zamanin sahabbai ƙarshen zamanin sahabbai lokacin su Anas dan Malik da sauran sahabban da basu mutu ba domin Anas ya cikin sahabbai da suka yi ƙarshe ƙarshen rayuwa a rayuwarsu wa tabi'ahu fi'am kathira aka samu gungun mutane da yawa suka bi shi akan wannan bata din ya saya ƴan uwa kullun ka dinga neman sabati a addini kun ga a yanzu nan wallahi abin mamakin da zai faru inda dujjal zai bayyana za a yi mamaki zai bayyana amma sai a ƙarshen zamani zai bayyana duk wanda ya bi shi manzan Allah ya ce tabbas ya bi halakakke zai halaka kuma ta inda za a gane kan cewa duk wani wanda ya zo da da'awa kowace iri ce in dai zai nasabta kansa da addini to sai ya samu biya a ƙa'idar Allah ta'ala shi ne ya haɗe man ya sha'u wa ya dulli man ya sha'u shi ne ke shirya da wanda ya so kuma yake barin wanda ya zo cikin mata yanzu ga shi na ana samun masu da'awar cewa babu hadisi ba duk wani littafi in ba ƙur'ani ba ne aikin banza ne haka suke fara duk masu waya suna kallon irin su in dai ba ƙur'ani ba ne shirme ne kaza kaza kaza kuma sai ga jama'a dandazon jama'a a gunsu kaga wannan a tafarki ne na halaka layi ne na halaka ko kuma ga wani iya mai da malaminsa Allah iya mai malaminsa siffar Allah da wasu ayyuka da Allah ne kadai yake amma iya nasamta wa malamin shi amma sai ga kuma an waye gari da mabiya a dubunsa dandazo da yawa yasa dan a wancan lokacin malam ya ce shi wancan mukutar din ya bayyana a lokacin sahabbai ƙarshen zamanin sahabbai watabi'ahu fi'amun kathira yace aka ya samu mabiya daga cikin mutane mabiya masu yawa to ba bin mamaki ba ko a yau wani fito da da'awar annabta na faɗa muku sai ya samu biya kuma daga cikin musulma ya samu biya domin ka'ida ce duk wanda yazo da irin wannan da'awar ba zai halaka shi kadai ba hiya fiski na fisga ya halaka da su yasa kullun ka dinga kiran ihdinas siratal mustaqim ka dinga sago shi ƙasa kana yi wa Allah fadanci ya tabbatar da kai akan addini madalici dan ba farkon ba ƙarshen ba farkon ba da me zaka ci a wanda layi zaka akwai waɗanda suka yi wa sunna aiki sosai amma yanzu abin mamaki wa an sun shiga da awar da ta saba wa addini gaba daya kuma in suka mutu akan wannan layin sun mutu a layin da ba layin musulunci ba kaga ada ba haka suke ba amma ƙarshen rayuwarsu ga sun juya dama an ce wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafira daga cikin mutane akwai wanda za a haife shi mu'mini ya rayu mu'mini amma an mutuwa ta zo sai mutu kafiri wal iyaz billah Allah ya shi kuma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa duk sallar farilla guda biyar din da muke a dare da yini a ƙarshen tahiya kafin kai sallama to ka roƙi Allah game da tsarin abubuwa guda wanda su ne fitina mafi girma a rayuwar musulmi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal mazala ce duk sallar farilla karka ce assalamu alaikum sai karanta wannan daga ciki akwai neman tsari game da fitintinin rayuwa da mutuwa daga cikin fitinar rayuwa za a ce kana bin layin addini layin magabata layin sunna a ce kuma ka zo kana faɗa da sunna kaga babu shakka mutum ya shiga cikin fitinar rayuwa ko mutum ya mutu ba musulmi ba kaga ya shiga cikin rigima ta ta fitinar mutuwa an gane da ku ko kana nan dodare bayyana ka bi shi baka samu tsaro daga Allah duk a musulmai ana samun wannan sau daga kullum neman Allah ya shirya da mu ta farki mareji kar ya zama to bakinmu ya bushe ba ma faɗar wannan kalma ko mazan Allah da kansa na Aisha ta ji iya sujjada iya faɗa cikin sujjada Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dini sabbit qalbi ala da'ati mazan Allah da kansa ke faɗa wannan ya Allah juyar da juyar da zuciyata game da addini tabbatar da ni wajen yi maka da'a ya Allah to da kada manta da wannan sai malaki cewa a tasiya matsala mai namba ta tara al-bushara bi anna al-haq la yasul bil kulliya akwai albiri cewa ita gaskiya ba ta bushewa gaba daya duk juyi sai ka samu inda gaskiya take kuma da mabiyanta an fahimta duk lalacewa da duniya ta yi to ba za a waye gari a rasa marasa gaskiya a duniyar nan ba sai dai kaɗan sai dai su yi ƙaranci amma mazan Allah ce har kiyama ta tsaya ba za ka rasa masu yin addini da gaskiya kan gaskiya ba ana fahimtar wannan to a gaskiya ba ta gushewa gaba da hira la ta zulu bil kulliya ba za ta gushe a ce duk duniya an nemi irin addinin manzon Allah da sahabbai a rasa ba zai yi ba amma janna kama kama zala fi mamada kamar yadda da an waye gari haka ne an waye gari kowa mutumin banza ne ba musulmi to amma da Allah ya bayyana manzon Allah sai Allah ya alƙawari riki addini kuma zuwa tashin kiyama bal la tazulu alaihi qa'ifa ba za ka gushe ba duk tsananin zamani da juyin zamani sai ka samu wata jama'a wanda suke kan addinin musulunci irin yadda manzon Allah ya yi da sahabbai an bayyana nan kaga wannan albishir ne ga kowane musulmi bayan da za a ce an waye gari an rasa musulmi gaba ɗaya a duniya sai dai karanci ko ko masu yin musuluncin gasken su ne kada fahimtu maliki cewa al'ashira matsala mai namba na goma al'ayatul uzma aya mai girma ko aya mafi girma annahum ma'a qillatihim su waɗanda suke addinin gaske addinin gaskiya tare da karancin su amma la yadurruhum man man wanda wanda wanda ya bata wanda ya taɓe. baya bin addini to ba zai cutar da su ba kine la yadurruhum ba zai cutar da su ba man kafalahu wanda yake tabar da su din wanda ya tabe yake tabar da mutanen kirki to bai sai cutar da mutanen kirki ba wala man khalafahu haka nan wanda ya saba musu ma ba zai iya cutar da su ba alhadiya ashara mas'ala mai namba da 11 anna zalika shart ila qiyamis sa'a wannan sharadin na samun mutanen kirki masu addinin gaskiya masu addini irin na manzon Allah da sahabbai to wannan sharadi ne har zuwa alkiyama sharɗun ila qiyamis sa'a har kiyama ta tsaya ba za a rasa irin wanda suke gudanar da addinin musulunci akan gaskiya ba Allah ya samu da shi sai malik ya cewa a athaniya ashara matsala mai namba da goma sha biyu ma fihi min al-ayati al-azima abin da ke cikin wannan babi na ayoyi masu girma manzon Allah yayi bayanai a cikin hadisi al'amura masu girman gaske min ha daga ciki ikbaruhu billah billahi zawa lahu mashariq wal magharib manzo Allah ya bada labari cewa Allah subhanahu wataala ya yaye masa ya yaye masa shamaki ya ga muhudan rana kuma ya ga hada rana manzo Allah Allah ya masa wannan ya yaye mai shamaki har inda rana take faduwa ya gani har kuma inda rana take fitowa Allah ya nuna masa annabi dan gatan Allah an gane ku har ma yake cewa alkiyama ba za ta tsaya ba duk inda aka yaye min hijabin nan na gani sai addinin ya jego sai addinin musulunci ya jego sai dai a wani zamani ne Allah ne sun zamanin kai amma manzon Allah ya faɗa kuma shi la ya diku ne adil hawa baya magana ta san zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne ana fahimta wa akbara bi ma'ana zalika fa waqa'a kama akbara manzon Allah akbara bi ma'ana zalika ya bada labarin ma'anar haka ne sannan kuma fa waqa'a kama akbara abin da ya faɗa ya faru kamar yadda ya bada labari bi kilafin junubi wa shimal amma a cikin labarin bai ce junubi da shimal ba kudu da arewa bai faɗa ba ya ce masharikal ardi wa magharibi ana fahimta a wa ikbaruhu daga cikin irin abin da manzon Allah ya bada labari bi annahu bi annahu u'tiya kanzayn manzala ya ce an bayi taskoki guda biyu su ne al-zahab wal-fitta shi ne zinariya da azab su ne kanzayi an fahimta taskoki na dukiya azurfa da zinariya wa ikibaruhu manzan Allah ya ba da labari sallallahu alaihi wasallama bi ijabati da'awatihi li ummati bi iznatay manzan Allah ya ba da labarin cewa ya roki Allah abubuwa guda uku akan wannan al'umma to sai Allah ya ce ya amsa guda biyu bai amsa ɗaya ba an gane ko na ɗaya shi ne ya ce ya Allah kada ka kashe al'umman nan da annoba ko kashewa irin kashewa lokaci ɗaya da ake yawa an sa al'ummatan da ƙura da yake ba mu labari kamar yadda Allah ya yi wa adawa lokaci ɗaya gama da su ya yi wasan mudawa lokaci ɗaya Allah ya gama da su mutanen annabi da haka fir'auna da jama'a su haka mutanen madiyin mutanen annabi shu'aib haka Allah ya musu gaba daya to manzon Allah ya roki Allah mu kada Allah ya mana irin wannan mutuwa a ce lokaci ɗaya duk an halaka mu mutu duka manzon Allah ya ce Allah ina roƙonka al'umma ta karka mata wannan ya Allah Allah ya ce na karka duk abin da za su yi ba zan kifar da su a lokaci ɗaya ba sai dai inna rabbaka labil mirsad ubangijinka iya madakata kowa zai gama sharholiyarsa in aikin kirki ne ka gama an na shirme ne ka gama ka sami Allah iya jira ka ana fahimta amma a dirka ke mu a halaka mu lokaci ne ba zai yi ba domin Allah ya yi alkawari ya yi wa manzan Allah alkawari kuma inna wa dallahi haƙƙun alkawarin Allah kuma gaskiya ne abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah cewa Allah al'umma ta kada ka sanya duk inda take a ce abokin gabata ne ke mulkarta a ce duk inda al'umma ta take ba ta da ta cewa duk inda take a ƙarƙashin mulkin abokin gabata take shi ma Allah manzan Allah ya roƙi Allah Allah ya ce ya amsa in wani gun abokin gabar mu ne yake mulkar mu wani gun kuma mu ne muke ba za a haɗa duniya a ce duk musulmi a ƙarƙashin jagorancin abokan gabar su ke ba an bayyana nan abu na uku da manzan Allah ya roƙi Allah sai Allah ya ce a wannan ban karɓa bayar su wane ne wannan eh fitina a ainihin matan birgaragi wani abu ne ɗayan da manzan Allah ya roƙi Allah kuma Allah ya ce bai karɓa ba zai ba shi ne rarrabuwan kan al'umma manzan Allah ya ce Allah ka bar al'umma ta a dunkule a huda kar a samu rarrabuwa a cikin cinsu sai Allah ya ce a wakabi wannan wani zalika halakahu Allah ya yi wannan ne domin wanda zai halaka akan bata ya halaka wanda zai bi hanyar gaskiya ne yasa daga ran da manzan Allah ya koma ga Allah to a wannan satin aka fara samun rarrabuwar ra'ayi da rarrabuwar fahimta kai tun ma iyanan da rai sahabbai sarrafa kashi biyu game da umarnin da mazan Allah yake bayarwa akwai masu ɗaukansa a zahiri duk abin da yake haka ne akwai kuma waɗanda suke ba shi ma'ana ta biyayya da ɗa'a an fahimta zan buga muku misali ɗaya akwai lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka dawo daga wani yaki sai ya ce wa sahabansa har an zo gida an fara kwaɓe makamai an fara kwaɓe kaya an dawo gida sai yake cewa man kana minkum sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asr illa fi bani quraiza manzala ce ku sahabbai ga sako daga Allah duk mai ji da da'a gare ni to ku mai da damarar a fita a je bani quraiza kar wanda ya sallar asr sai ya je wannan bani quraiza domin yanzu Allah ya bin wahayi sun warware alƙawari a ji a yaƙe su ana fahimta maza Allah ya faɗa wa sahabbai wannan sai suka fito a hanyarsa ta zuwa banu ƙwaraiza sai sallallahu alaihi ba su ƙara sagun ba wa'ansu daga cikin sahabbai suka ce to mu tsaya mu sallallahu alaihi sai mu ƙarasa yawa suka ce a'a ai manzon Allah ya ce kada mu yi sallallahu alaihi sai a can saboda kamu ko da rana za ta faɗa ba za mu je mun je can wa'ansu kuma suka ce a'a manzan Allah iya nufin mu gaggauta mutane amma duk inda sallah ta riske mu tsaya mu sallah to tun a lokacin aka rabu wa'ansu suka yi sallah wa'ansu kuma suka tafi suka yi sallah an fahimta yasa rabuwan sabanin ra'ayi a musulunci ba bakon abu bane yasa duk inda kai kaga zaka bi to abu ɗaya ake bukata gun kai zama to akwai dalili mai ƙarfi karka sasan zuciya ko ta'assubanci ko mazahabanci ko kungiyanci in dai wannan ne ma jagora kai to ka halaka abinda ake so ka rike wajen ra'ayinka da addini to hujja in hujjarka ta yi daidai da mazahabarka falillahi alhamdu in hujjarka ta yi daidai da kungiyarka falillahi alhamdu amma karka fifita ra'ayin kungiyanci ko mazahabanci akan ra'ayi na addini da hujja karka yi wannan bin wannan halaka ne ana fahimtar wannan to kun ga ashe kan al'ummar musulmai sabanin fahimta tun ma'aikin Allah iya da rayuwarsa ake amma bambancin su da mu shine sabanin fahimta baya haifar da gaba a wancan lokacin in dai na tsaya kan fahimta ta ka tsaya kan fahimtar ka to kowa ya sallama wa kowa tunda kowa ya san ba dan sarai yake yi ba fahimta ta ce haka ta ka ce haka shi amma yanzu da yake saɓanin namu na son zuciya da yawanci saɓanin kuma iya haifar da gaba kuma da jifan juna da miyagun maganganu wa'ansu ma har da kai da kafarta wani to saɓanin ne ba don Allah yake yi ba saɓanin ne ba da dalili mai ƙarfi yake faruwa ba dalili ne na son zuciya ko na gina wani abu ko wani ra'ayi ko wani kaza da kaza da kaza amma ai Allah ya ba da maganin saɓani cikin musulunci a ƙur'ani ya ce fa'inta na za a tumfi shai'in farutuhu ilallahi wa rasu duk inda musulmi kuka samu saɓani wane ya ce fari ne wannan wane ya ce baki ne wane ya ce gabar za a yi wane ya ce yamma za a yi wane ya ce tsayuwa za a yi wane ya ce zama za a yi to Allah ya ce ba faɗa za ku yi ba ba kafin juna za ku yi ba me za ku yi ku koma alƙur'ani da suna za ku samu warka shi ne farutuhu ilallahi wa rasu amma in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar kiyama amma yin saɓani nau ne in ka bi shi kowa baya kan gaskiya kowa amma kuma an riki ana ta jifan juna da miyagun maganganu amma an kafi dalilin wannan kawai dalilin son zuciya ne in kafi dalilin wancan ma dalilin son zuciya ne amma sahabbai da magabata da ke saɓaninsu a kan gaskiya suke yi yasa baka taɓa jin an ce a cikin sahabbai wani ya kagarta wani ba baka taba ji a cikin sabai cewa wani iya gaba da wani dan baya ra'ayinsa baka taba ji ba abu na biyu akwai wa'ansu su ma mazan Allah ya tura su ta tafiya sallallahu alaihi wasallam to suna tafiya sai lokacin sallah ya same su amma ba ruwa a wuri ba ruwa ya suka yi taimama da suka yi taimama ya suka yi sallah gaba daya suna sallah ba jimawa sai kuma ga ruwa ya bayyana wa'ansu daga cikin suka ce to tun daga ruwa mu yi alwala mu sake sallah ana fahimta wa'ansu ka ce a'a mu sallar da muka yi da taimama ta yi ba za mu sake wa'ansu ka ce mu kuma yi mun sake tun daga ruwa sau waɗanda suka ce ba za su sake ba suka koma yi ba suka zaura waɗanda suka ce za a sake suka yi alwala suka sake sallah suna jiransu kuma duk suka ranka ya suka tafi wajen manzo da sallallahu alaihi wasallam an fahimta daga zuwa suka su bashi labari ya rasulullah to ga abin da ya fara tafiyar nan fa sallah ta same mu ba ruwa a lokacin muka yi tayawa muka yi sallah muna sallah sai ga ruwa kuma ya bayyana wane da wane da wane da wane suka ce za su yi alwala su sake sallah wane da wane da wane suka ce a a sallar da suke da tayawa ba za su sake ta ba wannan ba sabari bane suka faɗa manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya ce ina waɗanda suka yi alwala suka sake sallah suka ce maza alwa mu ne ga muna sai ce to lakal ajiru marratai duk wanda ya sake alwala ya yi sallah bayan wanda ya da taimama to iya da lada kala biyu ladansa da ya yi sallah taimama iya ladansa da ya alwala ya sake sallah shi ba iya an fahimta ya ce ina wanda ba sake sallah ba suka ce sallarsa taimama ta yi suka ce gamu ya rasulallah sai ce kai kuma a sabtar sunna kai ka dace wa sunna ku an bai magana wanda yi alwala ya sake sallah bayan sallah ne tema an ce iya da lada kala biyu shi kuma wanda bai sake alwala bai bar sallar sa ne tema ka ce kai kuma ka dace wa sunna wane ne fi dacewa a ciki eh wanda ya da suna mana haka ne shi wancan dalilin da yasa aka ce iya da lada kala biyu dalili ɗaya ne manzon Allah ya ce manaji ta hada fa afa falahu ajrun wa duk wanda yi kokari a addini fahimtarsa ta tike yayi aiki gwargwadon fahimtarsa to koda kuskure ya iya da lada guda ɗaya wanda yayi alwalar ya saki alwala ijtihadi ne lokacin bai san hukuncin cewa in an yi sallah da taimama ko da ruwa ya samu ba za a sake ba bai san wani hukuncin ba sai amfani da ijtihadinsa da iya fahimtarsa ya sake Allah ya sake sallah ko manzon Allah ce duk wanda ya ijtihadi iya iliminsa da imaninsa da yaddarsa yayi wani abu a addini kuma ya kuskure to Allah zai ba shi lada guda yasa aka ce iya da lada amma da ganganci ya san hukuncin kuma yayi to ba ladan da Allah zai bashi kama shi ma za a yi domin ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana wannan to kun ga wannan misalai ne tun lokacin manzon Allah yake da wannan amma kowa akan gaskiya da imani yake yasa kansu a haɗe yake in ana magana kafirci ya ka suke gaba daya in ana magana yahudanci kyamata suke gaba daya amma mu koma a cikin mu da akwai ejen ejen yahudawa masu tsaye yahudawa tsara da su akwai masu shigowa da riga addini da su dinga tsari musulunci da a ɗau ayansu ana ba su kuɗi amma ba za ka taɓa samun wannan abu su haɓe da magabata amma sun saba amma saɓaninsu a kan gaskiya suke ya sa ba gaba ba jifin juna da miyagun maganganu a cikinsu saɓanin irin abin da yake faruwa a yau ka ji malamai sun fito suna tagwara kan juna a cikin midiya wane ya ce kaza mabiyawa da sun zagiwa ne mabiyawa da sun kushewa ne mabiyawa da sun harbiwa ne da magana kuma duk ana magana akan addini akan sunna wannan son zuciya ya shigo siya son zuciya ne a ciki Allah ta ya kiyaye shi Allah ya tsare mana imanin sai ma da ke cewa manzon Allah ya roki Allah abubuwa guda uku sai aka bashi guda biyu wa ikbaruhu bi annahu muni'a falisa ya ba da labarin cewa na ukun Allah bai bashi ba Allah ya hana na ukun bai bayar ba shi ne kada al'umma kan teraro ku tsaya su dunkule a guda sai Allah ya ce a wannan ba zai yi wa ikibaru bi wuqu'i sayf manzo Allah ya ba da labarin cewa akwai lokacin da al'umman nan za su daga junan su takobi su dinga yakar junan su ko gashi muna ciki mutum iya kalmar shahada amma zai sare wanda yake kalmar shahada mutum iya karanta qur'ani zai jefa babban masallacin da ake sallah ki iya cewa musulmi ne kuma iya ya kashe wanda yake cewa musulmi an fahimta irin wani ya faru gashi nan shekara da shekaru ma gashi ya faru wa annahu la yurfa iza waqa har in al'umman nan suka zarewa junan su takwabi to shikenan abinda manzon Allah ya faɗa cewa takwabin ba za a ajiye shi ba to wani abin ya faru kuma shikenan yanzu nan na faɗa kuma zan ƙara maimaitawa ba yadda za a yi a waye gari a ce an zauna ko ina lafiya wallahi ba zai yi ba sai dai sauki in wannan wutar ta lafa ta wuta za ta shi daga nan har tashin alkiyama an fahimci wannan amma a ce yau saudiya lafiya iraki lafiya iran lafiya tunisia indonesia lafiya nigeria lafiya chadi kamaru niger ko ina inda musulmi suke ko ina lafiya ba zai yi ba banza laifar da labari ya ce in kuka ɗagawa junanku takobi to ba zai taɓa sauka ba har kiyama ta tsaya kuma gashi nan kuma wannan rigima tun lokacin sai na aliyu aka fara ta tun ƙarshen lokacin usman da farkon lokacin sai na aliyu tun daga nan musulmi suka dinga yaƙi da junansu kuma har yau ɗin na ba daina ba an bin jona saboda ka sai dai a dinga addu'ar neman sauki da kuma ita fitina kullum ana roƙon Allah ta'ala ya kare musulmi ga faɗa wata malike cewa wa ikbaru bi ihlaki ba'dhum ba'd manzo Allah ya bada labarin cewa al'umman nan ta wa ansu daga cikin su za su halaka da wansu yan daga 2009 zuwa yanzu kadiyar boko haram zuwa yau wanda suke da'awar musulunci da musulunci a bakinsu da wanda aka kashe musulmi aka halaka Allah ne kawai san yawansu Allah ne kadai zai iya faɗar ƙididdigar irin adadin al'ummar da aka kashe amma ba mutum amma kuma abin mamakin wanda ya kashe iya ce musulmi ne shi iya cewa la ilaha illallah kuma ya zo ya kashe mai cewa la ilaha illallah an gane ko akwai lokacin da Osama bin Zaid Allah ya kare da Osama sahabi ne baban sa ma Zaid bin al-Harisa sahabi ne wata rana Osama an fita yaki sai ya ga wani kafiri iya kwantan bauna wa musulmai iya ta kashe musulmai shi kuma iya ganin sa ya bala bi a wani in musulmi ya zo ya tsare shi to da Osama ya gan shi shi ma sai ya fake shi je ta bayan sa Allah ya biya Usama nasara ya dago takobi kafin ya farga kafirin iya ganin Usama ya zare takobi zai sare shi sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma inda amma ba ya kashe musulmi ba Usama kawai sai ya sa takobin sai ya sare kafirin ya sare shi mutu to wa'azu daga cikin sahabbai sun ji lokacin da ya furta kalmar shahada sai aka zo aka samu manzon Allah aka faɗa masa aka ce ya rasulallah ga wani abu ya faru ba wancan iya ta kashe musulmi amma usama ya samu dama kan shi ya daga takobi kafin ya sare shi sai ya karma shahada amma usama bai ajiye takobin bai sare shi yace usama ataqtuluhu ba'da an yaqula la ilaha illallah yanzu usama ka sa takobi ka sare shi bayan ya ce la ilaha illallah a lokacin bai furta kalmar shahada a lokacin sai usama yake cewa ya rasu ta kulu hatakiya ai ya faɗe ta don kare kansa ne ai ya ga kawai ba shi da mafita shi ya sa ya faɗa sai yake cewa a fashakakta kalbahu ka farka zuciyarsa ka ga ya faɗa don kare kansa ba don Allah ya faɗa ka tsaga zuciyarsa ka gani manzara ke cewa usama idan mun je lahira ya za ka yi da la'ila ya lausa in mun je lahira gaban Allah ya za ka yi da la'ilaha illallah wannan mutumin da kashi ya usama manzan Allah ya dinka maimaita wannan mutum magana usama ya ce wallahi ya gwambaci dama kafin yi musulunta yi wannan aiki usama in mun je lahira me za ka faɗa wa Allah in mun je kiyama me za ka faɗa wa Allah ga shi fa kashe musulmi yake aka samu dama a kansa aka ɗaga takwabi ya ce la'ilaha illallah amma mazala ke ba shi kariya bisa a kai shi kai ko mai da'awar addini a baki da la'ilaha ilala da ƙur'ani ka zo ka jefa wa masallaci in an je lahira mai za ka faɗa wa Allah in dai musuluncin kake in dai ba ɗan kungila ne gudawa wani in dai musuluncin kake in an je lahira mai za ka ce wa Allah ka kashe bayin Allah masu ibadar Allah a ɗakin Allah kuma ka ce kai musulmi ne ko kuma irin masu kashe mutane kan kan dukiyarsu yanzu akan wayar hannu na mutum wa kashi wayar hannu ta jawo kashi mutane da wani mashin ɗinsa ne za a kashi shi a ƙasa ko musulmi ne ɗan fashin mai kisan musulmi ne wanda aka kashe musulmi ne yanzu in an je lahira ka ce kai an kashe ka an je makwacin waya an kashe ka shi wanda ya kashe kan wace irin amsa zai da yawa Allah gobe kiyama shi ne musulmi ne a yi kuma ko mahaukaci ne a musulunci ya san kishin ya san kisan kai ya san illar kisan kai ya san yadda kawai san zuciya ya sa ya bada so daga irin wannan suna nan fansam a cikin addini abin babu ji daɗin ji babu daɗin gani wallahi in ka ga wa'ansu musulmi yadda suke ta'ammuli da sunan musulunci da rigar musulunci amma irin aikin da suke aikata sun fidda kansu daga musulunci tuni su dai musulmi ne by name kawai sunan ne kuwa na musulunci tsawo daga musulunci iya da dokoki iya da tsare-tsare duk abin da ya haramta dole ka haƙura duk abin da ya ce haramu ne dole ka yadda shi ne ɗa'a rai shi ne ɗa'a wa Allah shi ne ɗa'a wa manzan Allah da kuma wanda ya kiwa Allah ɗa'a ya kiwa manzan Allah ɗa'a to shi ma Allah da manzan Allah ba ruwansu da shi a gobe alkiyama so daga irin wannan abubuwa suna nan da yawa ko abin mutum guba ya sha ko a haukata mutum kuma shi musulmi ne an ɗaukun gidansu ya kashewa ne an ɗaukun gidansu ya haukatawa ne an ɗaukun gidansu ya yi wa wani abu kama don kawai a bayi wani tabarin duniya a duniya shi daga irin wannan ƙarshen zamani dama iya zuwa da wannan musibar dama kafin kiyama da tsaye abubuwa kullum za su dinga faruwa marasa daɗi sai da kullum mu dinga roƙon Allah ta Allah ya tsare mana imanin maliki cewa a wasabiya ba'dhum ba'd manzo Allah ya ce kafin kiyama ta tsaya sai ka sami ƴaƴan al'umman nan suna kama juran su jin suna daurewa bayan kisan kuma da dauri wani in ya samu dama ya daurewa ne wannan kungiya in ta samu dama fara a ji a gwamnati ta kura su wani su wani in sun samu dama su mai da martani ga wani a kama wani a daure shi dan baya ra'ayin wani to manzo Allah ya ce kafin kiyama ta tsaya sai ka tafi su dinga ɗaure junansu da junansu wa kawwafahu ala ummatihi min al'a'immati al-mudillin manzon Allah kuma ya nuna tsoransa ga al'ummarsa game da batattun shugabanni ya ce ina tsorace muku ya al'ummata a ce yau shugabanninku batattu ne ba san addini ba ina tausaya muku ina tsorace muku wannan kuma gashi Allah ya kama lokaci shugaba ne bai iya karanta Fatiha ba kuma iya jagorancin mutane sama da miliyan kaza a karkashinsa ko musulmi ne amma bai iya karanta fatiha ba to dan Allah mutumin da iya bai iya karanta fatiha ba to ya sada sadaka la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an haka manzon Allah ya ce babu sallah game da wanda bai iya karatun fatiha ba ya sallah ba wani sassauci haka manzon Allah ya faɗa amma yau duk waɗannan a galabiyar su shugabannin shugabannin namu ku ba su lasfika ku ce su karanta muku fatiha wallah wani za ka ji kamar nan ya musulunta domin dama ka faɗi baya karatun da kwata-kwata musulmi ne a baki amma dokokin addinin da tsarin addinin ba ruwan sarki to kuma yau su ne shugabannin makasa su ne masu faɗa aji su ne masu tattalin arziki iya hannunsu matsaro iya gunsu dukiyar al'umma tana ƙarƙashinsu faɗa aji iya gunsu yasa kuma gashi nan wahala tana ƙara bayyana a cikin al'umma ya sa maza ala ce ina tsorace muku a ce yau shugabannin ku batattu ne ina tsorace muku wani wa ikibaruhu bi zuhuril mutanabbi'ina min hadhihi al-umma maza Allah ya bada labari cewa masu da'awar annabta za su bayyana a cikin wannan al'umma za su bayyana wane ce shi annabi ne idan lokacin sa ya wuce wane ma ya fito ya ce shi annabi ne wa ikibaruhu bi baqa at-ta'ifatul mansura amma manzon Allah ya bada labari cewa duk yanda duniya ta kai ƙarshe da lalacewa to wannan ƙungiya ko an so daga cikin mutane da suke tsaye akan gaskiya da addinin musulunci irin nan manzon Allah da sahabbai to suna nan ba za su gushe ba kuma Allah iya taimakon su su ne da'ifatul mansura su komun karancin su to suna cikin taimakon Allah da dafawar Allah wa kullu haza waqa kama akbar duk abin nan da manzon Allah ya faɗa to ya faru kamar yadda ya bada labari duk abin da yace zai faru to gajinan ya faru ma anna kullu wahidin minha ab'adu ma yakunu fil uqul kuma kowane daya in hankali ne zai bayar to hankali ma zai ce ya ba zai yiwa yanda lokacin da manzon Allah yake raye da sahabbai manzon Allah ya ce akwai lokacin da musulmi za su dinga kashe junansu da junansu in ba dan manzan Allah duk abin da ya faɗa tabbas ba ne to a lokacin akwai sabon da za su kama ba zai yi ba an fahimta to amma kuma gashi duk abin da yanzu Allah ya fara akwai abin da hankali ma ba zai yadda da abin ba amma da yake nasu iya gaba hankali duk abin da manzon Allah ya faɗa ko hankalinka ya rasu ko bai rasu ko fito haka yake an bai mutana sai malik ke cewa a thalisa ashara matsala mai namba ta goma sha uku yake cewa a hadurul khawf ala ummatihi min aimatul mudulli manzon Allah ya sake maimaitawa ya halarto da tsoronsa a fili game da wannan al'umma tasa in suka sake batattun shugabanni suke mulkansu al'a'immatar mudillin a ce yau shugabannin ku batattu ne ba abin da suka sani game da addini kuma su ne masu ragamar jagorancin ku to maza Allah iya tausaya mana kuma haka ne mana yanzu waye ba abin tausayi ba wanda suke zama abin tausayi sun biya in kuɗi kake takama da shi baka da tsaro kana tsoron ka je nan da za a iya kashe ka ko za a iya haurowa gidanka a mata addanci ba wani wanda yake da rayuwar aminci kashi saba'in tamanin haka ake rayuwar kawai ba mai aminci to kaga wannan abinda maza Allah ke tsorace mulki ga dukiyar taku ce halalin ku ne ta kasar ku ce amma an hana ku amfanar ta domin batattun shugabanni ne suke mulkin ku su ce dukiyar kasa ce ta yan kasa ce amma yan kasar an haramta musu amfanar dukiyar ana fahimta a ce mulki ake na demokuraɗiyya majority carry the vote duk inda al'umma suka rinjaye to gwamnati dole ta bi su haka za a yi to amma yanzu abin nawa aka kunso ba a so kuma ake yi tun daga janye tallafin man fetur ɗin al'umma suka ce ba za so amma an yi an zo ana ƙoƙarin ƙaƙaba haraji an ce ba a so sun ce he sun yi in ba batattu ba a demokuraɗiyyar ba batattu ne tun da a yadda demokuraɗiyyar ta karantar ba haka ake yi ba a yadda ta haifo daga turan daga america to ba ka ake demokuraɗiyya in har mafi rinjayen al'umma sun ce ga ra'ayinsu to dole gwamnati ta sauka daga ra'ayin ta yanarsu in dai mulkin demokuraɗiyya ne mulkin soja ne ke wannan karfa-karfa to amma yanzu ta kai ta kawa ƙasa na ana cewa ƙwara ma mulkin soja da wani mulki ƙwara ma mulkin soja to kaga in ba batattun shugabanni ba soja za su aikata wani aiki to mazan Allah da kansa ke tsorace mana batattun shugabanni domin za mu shiga cikin musiba da hukuma da bala'i ga hinan manzan Allah abin ya faru kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ana fahimta sai ma yake cewa rabi'a ashara matsala mai namba ta goma sha hudu a tambih ala ma'ana ibadatul awsan manzan Allah yayi tambihi game da abin da ake nufi da bautar gumaka bautar gumaka wai ba sai sassaƙaƙƙen gunki a je a bauta masa a masa ɗawafi ba shi ne kaɗai bautar gunki ba mun sha buga misali bokanci da tsafi da sihiri duk suna cikin ma'anar bautar wani Allah ba Allah wai ba wai sai sassaƙaƙƙen gunki kamar lata da uzza da manata ba ba irinsu kaɗai ake nufi da bautar gunki ba duk abin da za a gwama shi da Allah cikin haƙƙin Allah a wani abu a bashi to shi ma wani iya amsa sunar ibadatul awsat iya amsa sunan bautar gunki ko bautar gumaka ana fahimta ga sunan dewa tsafi ne sihiri ne bokanci ne rufa'ida ne tsakuba ne wacece wacece wacece duk abin da za a yi don a halakar da wani ko a kusar da hankalin wani ko a hana wani amfanuwa da abin da Allah bai na ilimi ko hankali ko dukiya to wannan duk suna ɗaukan ma'anar tsafi kuma suna ɗaukan ma'anar ibadar hausa ana fahimtar wannan shi yasa manzon Allah ya bayani mai fadi a karkashin wannan yasa ka kiyaye duk abinda ya amsa sunan sihiri ya amsa sunan tsafi ya amsa sunan bokanci ya amsa sunan rufa'ido ko dabo ko wace tsiya ce in dai ka san ya amsa wannan sunayen to ka kiyaye shi ka kiyaye shi duk daɗinka da shi duk abin da za ka samu duk yadda bukatar ka za ta biya duk yadda za ka yi murna in dai iya cikin wancan layin wallahi ka guje shi domin layi ne wanda yake kaiwa zuwa ga wuta direct ba wata makafa makauta duk mutumin da ya mutu a irin wannan layin ya mutu mushriki kuma Allah ya ce innahu man yushriki billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna duk mutumin da ya mutu iya shirka Allah ya ce na haramta masa aljanna kuma Allah ne kaɗai ke da ikon ya shigar da wani aljanna to Allah mai aljannar ya ce aljanna haramu ce gare ka san ba da kuɗi yake siya ba kuma ba da ƙarfi yake shiga ba to mai aljannar ya ce haramun ce ga wanda ya mutu iya shirka ga wanda ya mutu iya tsafi ga wanda ya mutu iya bokanci aljanna ta haramta gare shi ana fahimtar wannan saboda ka bi kokarin kiyaye imanin mu yayin wa mu yi kokarin takawa dukkan wata son zuciya burki mu yi kokarin roƙon Allah mu gama rayuwar da imani da yawa da yawa dan abu kaɗan ya zame mu suka basu halaka matsala kaɗan ce za ta shigo kuma da rashin haƙuri sai mutum ya bi wannan layi ya kama hanyar halaka shi kenan duk bautar da yawa Allah shekara da shekaru ta tashi aikin banza wallahi ko sakan ɗaya ne na rayuwarka na ƙarshe mutum ya cika da shirka to ya mutu ba musulmi ba gun Allah ya mutu shi ba musulmi bane ba saboda ka neman tsarin Allah daga wannan layin wajibi ne duk abin da zai ma barin imani ya raba ka da da'irar musulunci to ka dinga roƙon Allah Allah ya raba ka da wannan layin duk kuma abin da zai saka mutu kai ba musulmi ba har in ka fahimci ka kiyaye shi ka yi nesa da shi kuma ka na roƙon Allah neman tsari game da shi matanmu da maza mu dage da wannan manzon Allah ya ce idan ƙarshen zamani ya zo mutum zai waye gari mumini da imani amma kafara na ta faɗa ya zama kafi idan ƙarshen duniya ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai kai makariba da imani amma kafin fitowa alfijir ya zama kafin abubuwa ga suna fantsam suna faruwa irin wani yanayi sai dai mu dinga roƙon Allah muna ta bibiyar malamai muna ta zama abun da ake karatu muna santar abubuwan da ya kamata mu kiyaye mu kiyaye abubuwan da ya kamata mu ƙara ɗamara mu haukan su mu dage to mu ƙara ɗamara mu haukan su mu dage wannan shine abin da yake kan mu to mun zo ƙarshen babi kuma ga lokaci ya hararo mu insha Allah za mu samu matsayi a nan idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu tashi babu ma ja a fi sihir zai magana game da sihiri din zai magana kan sihiri ya sihiri yake ya ake gane masihirci mai sakamakon masihirci to wannan shine darasin da za mu dora gaba insha Allah abinda muka fara daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kuma Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kuma guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ya ji kanmu Allah ya ji kanmu haifin Allah ya ji kanmu Allah ya ji kanmu haifin Allah ta'ala ya samu gama wannan rayuwa lafiya Allah muna roƙonka muna roƙonka ya Allah alkhairin duniya da lahira Allah muna roƙonka Allah ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu haifin Allah ka ji kanmu Allah ka ji kanmu haifin Allah ta'ala ka samu lafiya mu wani lafiya Allah ta'ala ka warkar da majinyatan mu ya Allah dukkan waɗanda suke fama da jinya a gida ko asibiti Allah ta'ala ka warkar da su ya Allah ta'ala ka ba su lafiya kuma ya Allah ta'ala ka tsare mana lafiyar mu da imanin mu da addinin mu muna ƙara addu'a ga masu taimakon addini a duk inda suke Allah ka taimake su masu yawa addini zagon ƙasa duk inda suke Allah kai mana maganin su wanda ya asasa wannan masallaci muna masa addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ta'ala ya shirya zuriyarsa da tamu Allah ya ƙara masa buɗe harkokin nemansa da namu gaba ɗaya Allah ya bashi tsaro da kariya daga dukkanin cutarwa masu neman addu'o'i wanda suka aiko da wanda suka kira duka muna tawassuli Allah ya biya mana bukatun na alkhairi masu neman jari Allah ya ba su na alkhairi masu neman karatu masu neman aiki masu neman haihuwa duka muna roƙon Allah Allah biya kowa bukatar sa alkhairi Allah ka samu lafiya mu gama lafiya akwai waɗanda suke magana cewa ba a ba da damar tambaya ko akwai masu son rubutu tambayoyi ne ko daga cikin gidaje ne haka dai rana ya cewa ka sanar da ni to akwai wannan dama ɗin duk wanda ya ji iya da buƙatar tambaya ko daga cikin gida za a iya rubutawa a aiko idan mun karanta mun fahimci ta za mu ba da amsa insha Allah amma ba a rufe kofar tambaya ba ka'ida in mun sani za mu ba da amsa in ba mu sani ba za mu ce ba mu sani ba wannan shine ka'ida ta addini Allah ya mana albarka Allah ya samu wani lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم وعليكم السلام ورحمة الله نعم
wani alama na balaga ya tabbata na yarinya amma kuma ba ta yi wani yarinya da ta zo daga gajiya ne
e ita alamun balaga a gun mace ba wai haida ba ne kawai fitar mama alamar balaga ce ga yamashi mafarki da ɗa namiji alama ce ta balaga ga yamashi akwai alamu da yawa ita haila ɗin tana ciki amma ba wai sai ta zo dole ya mace ta kai munzulin shari'a musulunci in an gama ma a gabanta ya fita to alama ce cewa ta kai shekarun balaga in har kuma tana mafarkin ɗa namiji alama ce cewa ta kai shekarun balaga a fahimta amma ba wai dole sai haila ta zo mata wanda shi ne insha Allah wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi